أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokacin da muke karatu a cikin littafin riyadu salihin za mu tashi a farkon babi na ɗari uku da arba'in da babu halimin julusi ala kabari babi wanda zai magana a kan haramcin zama a kan kabari بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجلس أحدكم على جمرة فتهرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبره رواه مسلم أصحاب وانا حديثي جلابي هو يا جعل سكار سبك عبريك يتي نزال صلى الله عليه وسلم يأتي لا ينفو يسلام جلوة موتا وتا da aka sa ta zama garwashi sai ya zo sai ku samu wuta ya zauna a kai in ya zauna a kan wutar wutar da shi ya riga jikinsa sa'annan ta kama sun fatar jikinsa bayan ta shi ya riga jikinsa mutum ya haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya kuma sa alheri da ya zauna a kan kabari da ya zauna a kan kabari irin waɗannan hadisai wanda suke faɗan aiki wanda yake mai wahala ko mai tsanani sana a ce maka yin wancan aiki shi ya fi ma sauƙi wato ana nufin sai ka je lahira za ka gane Allah ya kiyaye akwai hadisi na wucewa gaban mai sallah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ya tsaya yana jiran a gidan da sallah mai ruwa da hadisi ya ce ko maza Allah yana nufin kwana arba'in ne ko yana nufin wata arba'in ne ko yana nufin shekara arba'in sai maza Allah ya ce shi ya kuma alheri da yake gaban mai sallah kaga kowa ya san san ce ka jira ya kwana arba'in a nan ka tsaya ka jira na kowa san wahalar da suke bari a ce ka jira wata arba'in na bari a ce ka jira shekara arba'in kaga kowa ya san irin wahalar da take to wahalar da dan adam zai samu inda yayi haka shi ya mu sarki da wahalar da zai samu na azaba idan yayi wannan Allah ya kiyaye wala hadisi imam muslim ne ya rawaito shi sai babu nayi an tadjid al-qubur wal bina'i alaiha wannan babu ne magana hali da musulunci yayi kada a yiwa kabari filarta wato da kuma kada a yi gini a kan kabari kada a wasa kabari kabarin filarta ai da hausa ma a kafe a ce ya ku kafe ko da hausa yau kafe ka san yaran yanzu ba sa jin yawan na wata to kafe da kuma hana gini akwai wasu da za ka ga sai su samu bulo nan mun mutum sai su gina wasu ma bayan sun gina ma har a sa ma bulo kai wasu ma wani kabari da muka gani muna gyara kabari a nan a nan har wasu fararen ruwa ba su tsayi aka ɗebo aka zuba ba ko mai ma'anatu Allah wa'ala ko mai za ta hana oho na ba abin da za ta hana da haka kawai mutum da yake sai ji daɗi a kabari ya aiki mai kyau wanda yake sanya more a kabarin da ya yi wanda ya tsoron Allah wannan shine kawai ma'anar magana ba maganar alaƙa da yin gyara kabarin da aka yi ko kuma barin da aka yi dakataka duk wannan ba ba ta da wata ma'ana to musulunci ya hana a gina kabari kuma ya hana a a a yi masa yaƙe-yaƙe an jabi radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدسس القبر وأن يبعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم أسامة حديث دقاء جابر بن عبد الله يدعى الله قال ثبت عليه يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أي جسد القبر ترى أي يعني أي شافي شافي القبر أي أي فلسة فأنا يا هنا kada a zauna a kan kabari sannan ya hana kada a yi a kan kabari har ke nan duk gine-ginen da kake gani a makarbarta haramun ne haram a ce a yi kasa wasu za su ce ana yi ne saboda a ga alamu na yawa nan ce ana yi maluma sun yi magana mai tsawo dangane da rubuta suna ma a kan kabari akwai garuruwa waɗanda yanayin makabartarsu kamar masallacin nan kamar misira wanda duk ya je makabartar misira ya ga yadda take za ka ga gida ne kamar nan da kofa guda a baki za a sa makabartar alin kula misali a ce makabartar kamun tsuwani kenan za ka sanar da kasan kasan kasan mutum ma na zuriyar a shaƙe kunne to saboda alƙahira ba ta da waje ba ta da jiki da haka kowane waje a kuna da makabarta ko makabarta in ka shiga wato janyewa ake a buɗe kamar tura da aka yi in an ja an ja wannan an ja wannan sai ya ba da waje da za a yi shiga da gawa sai a sa ko a cikin akwati a ji haka ake binne mutane wannan ganauni ba biyo ba ina nan akwai za ka ga yanzu na san da akwai saboda talauci wasu sun suna zuwa gefe gefen kabarin suna zama to kamar gida ne ruwa ya zo sun ce ga kai sai kowane mutane ma suka zo suka bai da kabarin gida da akwai 'yan matan makabarta a misira ai a makabarta aka haife su amma iyalai ne ni da ido na na ga talbijin ana kallon shi akan kabari wannan ba labari ba nace ko Allah ke cewa an da ta famu linnu ne wannan wallahi ba sai sun tashi ina nuhu saboda ai talbijin ko ya san me ake ta kallo a amma a cikin makabarta to maluma suka ce idan wannan dalili yasa aka rubuta suna babu laifi amma wajen rubuta sunan banda wani abu kalma ɗaya ta alfahari banda wani duk alfahari ne ba wani shak ba wani dokta ba wani profesa na ba wani alhaji na ba wani mai martaba na ba wani yallaɓai da kawai ba kowa shehu usman ina nuna misali suka ce in dan wannan aka rubuta kawai dan a samu ganewa babu laifi amma kada wata kalma ta alfari ko ta nuna cewa shi mutumin nan fa ba dama ne ina nuhu a iya shigo ciki sai babu tagalizi ta halin ibadi al-abd min sayyidi wannan babu zai magana akan wato tsanantawa da musulunci yayi na haramcin bawa ya gudu daga wajen mai gidansa ai an san bawa Allah ya raba mu da zama bawan kowa sai bawan Allah eh bauta musiba ce musulunci ya zo ya samu duniya ana bauta musulunci ya zo ya samu bauta tana ɗaya daga cikin ɓangare na kasuwanci wanda za ka ga mutum jarinsa gaba ɗaya bayi ne ya je ya taro ina nufin za ka ji in mutum ya shahara da kuɗi a gari za ka ji bayi shi guda ɗaya bayi shi saba'in zuwa su ma yake inda ake sai ya bayi ya so kaga dukiyar mutunci wannan shi yasa da musulunci ya zo saboda ya san bautan ba kyau kuma sai bai ce kawai a sake su ba sai musulunci ya ringa ba da hanyoyi hanyoyi hanyoyi yadda za a kashe bautan shi yasa ka ga mutum ya laifi a musulunci na azumi aka ce ya yan tabawa in aka sa yan tabawa yana cikin ayyuka na alheri wanda idan mutum ya yi za a ba shi aljanna ga su na hanyoyin ƴan tabayi za ka gan su da yawa a musulunci to shi wannan bawan da yake matsayin furofati don furofati shi ne ba musulunci ko bai yadda ya gudu ba a ya gane tunda zai musifa ta hau kai shi abin da ya sa bauta ya zama musifa bawa ne fa za a masa aure da matarsa amma in ya haifi ɗa ba nashi ba ne eh na mai gidan da shi da ya duk ba nashi ba ne ai kan wannan musiba eh shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji wani hadisi yake cewa da bai zai taba ji a jikinsa ko yayi tunanin ya yi wa mahaifinsa wani abu ba duk abin da ɗayawa mahaifinsa ya ba shi kuɗi ya siya mar gida ya siya mar mota bai yi komai ba an gane ya kai shi maka ya yi wane ne ya duk ya ce ɗa bai yi komai ba ya ce ɗan da kawai zai ji ya ɗan wa baban shi wani abu ya ce shi ne ɗin da ya samu baban shi yana bawa ya ƴanta shi ya mai da shi ɗa ai kun ga girman abin saboda ya mai da shi mutum ai bawa ai bauta musiba ce bauta ɗaya ce mai kyau shine bautan Allah Allah ka sa mu zama cikakkun bayansa shi yasa wanda ba Allah yake bauta ba ma ake ga uku amma ka san mutane suna bauta abubuwa bayan Allah Alƙur'ani ya gaya mana akwai masu bautan zuciya Allah kiyaye masu bautan son zuciya kuma daman shi Allah ko dai a bauta masa ko a bauta wani abu mutum ya zaɓi dai ko ya bauta Allah ko ya je can ya bauta abin da zai amfani amfani shi a duniya ana bauta abubuwa da dama akwai masu bautar rana akwai masu bautan wata akwai masu bautan ruwa akwai masu bautan dare akwai masu bautan gasu na abubuwa kai har guri guri akwai masu bautan sa kuma abin mamaki a najeriya suke a wajen afghanistan eh wai guri suke bauta ko shi ga matsalle ma tsaya suka bauta masa wallahi Allah alam kaga ga masu bautawa shanu wannan a indiya duk wanda ya ga indiya zai ga yadda suke bautar sani ta ci ta bauti na ce kawai zaniya ta zaniya ta ta abu ne kuma zaniyar don samun fili har ita ma ta yadda bauta mata ake da za ka ga har wani abu suke mata su mata kwalliya ita ma don samun fili har mutum ya zo ya kwanta a gaba ta sai wani ɗaki kafa ta wani taɓa shi wani za ya dade shi din in ta ga ta zo wani sai ta ɗaki kafa ta ta ki taɓa shi sai bace da kuka za ka rai ina eh wai ba ta jin shi ba wani ce wata lafiya wannan da kin dace a tukunya da a Najeriya kin je wallahi kuma da kin da ta kwana biyu a tukunya عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة رواه مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم وفي رواية فقد كفر an samu hadisi daga Jabir dan Abdullahi yadda Allah ya kara tabbata gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma abdun abaka duk wani bawa wanda ya gudu to shikenan fagar bari an minhu zimma alƙawarin da ke tsakanin shi da Allah ya warware alƙawari duk wani musulmi yana da alƙawari tsakaninsa da Allah in ya bauta Allah Allah zai kashi aljanna ya alƙawari tsakanin shi da Allah kai ya shirka da Allah to wannan alƙawari in bawa ya gudu shi na ya warware shi ga ta ga ya shiga uku na da haka sannan har wa yau daga Jabir dan Abdullahi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan bawa ya gudu to yayi sallah ma ba a karba ba to kalman ba a karba wata ruwaya ma ya kafirta sai ai babban magana ce da haka kaga mutum yana bawa abin da zai yi ya kashi ya tsaya ya biya kai shi shi yasa a musulunci zaka ga ahkamul abid akwai har bawa muba'adi in ka ji a musulunci ana bawa muba'adi shine bawan da shashi rabin shi bawa rabin shi da ya ake samun haka aka samu mutum da ya sada misali ana sai da bawa da dubu ɗari biyu sai na kawo dubu ɗari ka kawo dubu ɗari sai mu je mu so shi kaga ya rabin shi nawa ne rabin shi naka to ni sai na ce ni kenan ni na ya fi nawa na yan tashi sai kuma ka ce baka yadda ba ai kun gane da haka kaga ya zama rabin sabawa rabin sala akwai bawa wanda ake ba shi dama ya je ya aiki ya samo kuɗi ya zo ya biya kan shi misali inda a ce yanzu akwai bawa da a ce yanzu akwai bawa da a ce yanzu akwai bawa wani rana na ta wannan magana misali suka ce je wuta make ya ringa misali tura wulbaro kullun ya ringa kawo ma misali 500 zaka ringa lissafi ran da ya biya kaza shikenan daga ranar ya zama da to shi wannan bawan shine ake kabada mai ya gudu inda zai ga tunda ai ya gudu shikenan ba za ka gan shi ba a'a amana ce a wuyarsa zai sai har sai ya zama ya kubuta mata baiwa idan mutum yana da ita in ya zama ba ba baiwar da mahaifi shi ya zauna da ita ba dan ita ba a gadanta ita idan idan ta haihu da mahaifinsa ta haihu da mahaifinsa ko ya yanka ta ko bai yanka ta bayyana mutuwa ta yanka automatic bai bukata a ce an yanta ta kan yana mutuwa ta zama ya to idan kuma bata zama ya ba tana hannun babansa in har babansa ya taba kusanta ta shi shi ko ta zama bai wasa ba da mai taba ta a shari'ar musulunci da haka haka nan za ta zauna a wajensa to maluma sun yi ta bayani wannan karban sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shayaye ne da yawa sun tafi akan cewa yayi sallan amma ladan sallan ne ba za a bashi kuka akwai aiki da za ka yi nan ce bai yi ba ba ana nufin sai ka sake ba a'a misali mutum ya ce ma ka share nan da karfe goma sai ka bari sai karfe sha biyu in kai tare ga baro taron ba kai ba ai kun gane wato duk abin da zai baka na biyan sharan ne ba za a baka ba amma wajen a riga share na to haka nan akwai ayyuka na ibada masu kama haka za a ce ma abin bai yi ba don mai dan ba za a baka ladan ba amma kai kayi aka samu wannan azumi ba za ka sake ba kayi amma dai baka da zaka da ladan shi da kuma kalmar na kafircin nan kun san kafirci a musulunci kala biyu akwai kufuranin ni'ima akwai kuma kafirci na zama arni akwai inda in ka ja ce kafir yana nufin wanda ya butulcewa Allah butulcewa ni'ima eh ba wanda ya fushi a musulunci ba haka akwai kafirci wanda yake fitar da mutum a musulunci akwai wanda baya fitar da mutum a musulunci sai babu taharimin shafa'atu shafa'a shafa'atu fi hudu wannan babu zai magana haramcin ceto ceto akan haddodi doka da Allah madaukakin sarki ya kafa ya bayar ya ce a yi to wani ya ce a bari ko yana roƙo a bada alfalma قال الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Allah madaukakin sarki a cikin suratul nur yake cewa mazinaciya mace da mazinaci namiji Allah ya tsare mu kowannen su kuwa kowanne ɗaya daga cikin su bulala ɗari ji Allah Allah madaukakin sarki yace kuma kada tausayi ya kama ku dangane da su akan addinin Allah wannan bulalan da Allah yace ayi musu ku musu kada ku sai kuna ku tausayin su ya kama ku amma da sharadi in har kun imani da Allah kun imani da ranar tashin alkiyama Allah baya san ayi zina shi yasa Allah madaukakin sarki yace ayi aure shi yasa Allah madaukaki sarki da kanshi yake bawa mutane hakuri wanda ba su da aure Allah yake ce a cikin alqur'ani wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli wadanda su ba su da aure Allah yake su kano su yi hakuri har Allah ya wadata su da falalarsa saboda wanda yaje yana zina ya cutar da kai shi ya cutar da wanda yake zinan da ita ya fitar da iyalansa ya fitar da rayuwarsa ta yanzu da ta gaba da ta har abada da aka yi ta zama musiba kana Allah madaukakin sarki yana son mu rayuwa mai kyau shi yasa ya hana zina haba shi Allah ko me muka je muka ba ruwan shi ina nufin ba ba wannan ba wani abu amma Allah madaukakin sarki yana son mu yi rayuwa mai kyau mu yi rayuwa mai kyau shine rayuwa ta auratayya a ce wannan ga baban shi wannan ga kakan shi wannan ai ya kaga ya mutunci aure darajar aure shi yasa mutum sai dan mutum ya ce zo mu je mu gaida babana ku taba jin ko a tali ko a taliya wani ya zo ya ce zo mu je mu gaida wanda ya zina da ana nufin ko da wasa shi ba a san ganin shi ba a san jin labarin shi wani ma sun yi hali sai kashe shi domin barna ya yi masa a cikin rayuwa amma shi dan zina ba kamar yadda ake faɗa wai ko ba haushe ma da ya samu suna ai na kuskure ya sa masa ɗan shege ko ba haushe yake cewa da ya kamata sai ɗan shegu shi ba shi ne shegen ma ai ko yaron ba shi ne shegen ba ko shi ne a'a na a'a a'a iyayen ne shegu na ce ya yi kuskure a yi bahaushe iyayen su ne shegu shi kan laifin me ya yi kai a tambaye ka laifin me ya yi wane ne inda a tambayar ka ake yi zai yadda a zo da shi ba aure babu arziki aba da da yi shi da ba wani abu da yayi shi yasa su ne iyayen shegun na ko ba ku gane Hausa ba yawa shi ba shi yayi komai ba kuma a musulunci an cuce shi ne tabbas an cutar da shi amma wasu abubuwa da ake faɗa ba za a yi da shi ba ba za a yi duk ana iya yi ana iya ba shi aure ana cewa ba zai zama liman ba ba zai zama liman ban an sani za a zama za a yi ta kallon shi wani iri amma in ba haka ba duk abubuwa da yake saboda shi shi mutum ne daidai da kowa iyayensa ne suka cuce shi kuma haka zai ci zai shugumu waya su ranar tashin kiyama cewa Allah ya san karɓar musu halin haƙƙinsa don sun kawo shi duniya ta hanyar barna amma duk abin da ake da shi za a za a abin yan fasin sun za ka ga an bubawa a kan yaron amma ya kamata a kai ba su da suka yi barnan ya kamata na su ya kamata su randa na kuɗa su su iyayen amma yaron shi bai sani ba bai sani aka yi ba bai san ba labari ba da labari ba da izininsa ba ba da samun wabansa ba na shi dai kawai ya haɗu da jarabawa shi ne ai kaga na ce kuma bai yi laifin komai ba kaga kuma ga shegun ce suna zaune lafiya su su wanda suka je suka yi gantaka ai gantakan da suka yi su suka yi shi ne sanin yadda aka yi ba shi ne dai magana da nake faɗi shi kawai ya shiga cikin jarabawa ne Allah ya kiyaye to saboda wannan musifan musulunci ya hana inda an bar mutane ai da kaza sannan inda ko yawan duk al'ummar da ya'yan zina suka yi yawa a ciki ai musifa take shiga ko yanzu musifa da ake ciki mafi yawa ai kai ka fuka ji asalinta ai inda duk al'umma ta tashi ai ai musifa yanzu a ce kafar idan mutum ba ba ba baban shi hakanin baban shi ko a gari shi ne bai ke yau a ta da garin ba haka ne ya dan adam ai ba ba zuwan shi da wata musiba kuma duk za su ayi kuka a garin ba abin da shafe shi ba shi yasa rayuwar bari ke irin su Lagos suke karni ake ta ga area boys ba ai ba ruwan shi ne duk abin da ya faru shi bai da matsala kawai abin da ya zame shi yadda zai iya gudu in musifar ta zo ya gudu shi kenan me ya samu mutanen me amma wanda yake baban shi na waje kaga ba zai fatan a ce ko kanwar mahaifiyarsa na waje na duk wani abu na na damuwa ba zai fata ya faru halkarce mu haka na rayuwar da ke sai da za ka ga duk al'umma in ta tara waɗanda ƴaƴa da ba iyayensu musiba take shiga ba take shiga kuma dole ne al'umma da gwamnati ta yi wani abu wajen maganar tarbiyyar yaya ba abin ba yana wata irin tafiya kun gani ba a kano nake ba amma abin da ya faru a kano na na rushau sunan da ake yi ba ina cewa wai rushau ba daidai ba ne ko ba a'a ni a wajena nake cewa an yi sauri a'a ni ne dai nake ba na ce an gaggawa na ai sauri sannan kofar da aka buɗe ba ta da kyau ka duba akwai yara waɗanda inda ma gwamnatin ba ta kai rusa ba su sun rusa na to ka je ana rusa kana rusa area 10 APC ka je ka ga baban bola sun go mutum dubu jiya na gansu da ido na wallahi UTC su kadai sun go mutum dubu shi anan ana ana Abuja suke saboda suna son duk inda aka rusa su je su ebi karfe da wane ne da to shi ake baban bola ba wai sana'a ce mara kyau ba sana'a ce mai kyau amma idan an ji tsoron Allah amma mafi yawan masu sana'ar ba sa addini mafi yawan masu sana'a suna shaye-shaye ka gani to shi ne matsala amma inda mutum zai sana'ar sa babu komai ba laifi sana'a ce mai kyau amma inda suka haɗa shi ai kamar je ne da nake magana kiwo ko ta ce ba kiwo ne laifi ba amma yanayin da ake kiwo mai da kyau mace a ce mutum dan yana kiwo baya sallah sai ka ga bai ba kamar kuma mun je suna baban bola don me ba za su yi sallah ba na kuma dan suna baban bola don me za su yi shaye shaye na nan kaga ba abubuwan sana'ar sai aka hada ta da wasu miyagun abu kuma shi yasa sai aka yi musu kudin goro amma akwai mutanen kirki a cikin su na a na sani na ga mu sai mutanen kirki a cikin su na a'a dama ai ba a taruwa amma na ce saboda sun bata abin shi yasa kamun ka gane mutanen kirki sai ka wahala amma akwai mutanen kwarai a ciki akwai bayan Allah sosai akwai wani da na ji shi yana tafiya yana karatu wata rana saboda abin da na ji yana yi kawai sai ya burge ni na tsaye da shi na ce kai kuwa kaza da kaza amma ka yi sallah ya ce min yana sallah kaza da kaza ya ce min na san shi nan to uku yana mafarkin manzo Allah wallahi ya burge ni wayan sa sai na ji karatu yake yi domin ga baban bula da karatu kaga ina nan ni ne ne yasa na tsaya har na yi masa magana amma ana magana da haka akwai mutanen kwarai a cikin mu ba sana'a ce kamar yadda na faɗi ba ce amma abin da aka haɗa kamar in kana sana'ar kawai shi nan kawai ko duk abin da ka gani na kowa mutane za ka ɗauka na nuhu ai ka ga wannan ba ba komai ne bola ba ai na generator mutane a gida bola ne na nuhu saboda Allah dan kai baban bola kawai na ada shi ne ce duk wannan ai ba bola bane ka gani inda sun tsaya a bola ba laifi sanin su tsara addini su ji tsoron Allah su sana'a Allah shi ne da Allah madaukakin sarki ya ce mazinaci namiji da mazinaciya mace amma sai Allah ya so mu ya so mu kiran mazinaciya maluma suna ta masu tafsiri suna ta bayanin hikima da Allah ya sa ya soma wajen zina ya soma da mace amma wajen sata sai Allah ya soma da namiji ayar da ta Allah ya magana barawo sai yana cewa wa tariqu wa tariqatu faqadu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim Allah ya ce barawo namiji da barauniya mace Allah ya ce ku yanke hannayensu sakamakon abin da suke aikata kuma Allah mabuwayi ne mai hikima amma wajen zina sai Allah ya tsoma da mazinaciya maluma suna magana suka ce wajen sata wanda suka fi taurin zuciya da jagora da zama su ne sanadiyar sata mazaje ne amma wajen zina wajen zina wanda suka fi sanadiyya da jagora a yi zina mata ne eh ai inda mata suna sa hijabi na lillahi inda mata suna sa hijabi yanda Allah madaukakin sarki yayi musu a wannan zaka sautan nan ka kalle ya mun gidan yawa yawa inda mata suna sa hijabi yanda Allah madaukakin sarki ya musu umarni kuma hijabi na musulunci ai da damuwar da maza ma za su yi da su tare mu ai an gane saboda Allah madaukakin sarki ya sanya kwardini ya sanya wani mutunci a cikin hijabi da yake a sanya ko fasiki ne ya ga mata da hijabi ko ya yake sai ya kalle ta wani iri daban da kallon wanda zai ganta da siket ai an gane haka nan abin yake yana da kima ya da daraja sabanin wanda kawai an ganta kawai wannan gata nan ne da haka suka ce shi yasa Allah madaukakin sarki sanye sunwa da namiji nan kuma ya fara da da mace to na gode وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شعار المخزومية التي سلكت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاستدب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا ترك فيهم الشريف تركوه wai za ta raka fihi mudda'ihu aqamu alaihi alhadda wai mulla law anna fatimata bint muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarakat laqad afiyadaha muttafaqun alaihi wa fi riwayatin فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله قال أسامة استغفر لي يا رسول الله قال ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها أسامو حديثي دقر نانا عائشة والمؤمنين يدعى الله سقارة تبتع أقريتا تسي قريتاوة lamarin wata mata wanda ake kiranta al-mafazumiya wato kabila ce daga cikin kabilar mafazumiya ita wannan matar sadaka ta yi sata kuma ita yar manya ce ko zan yan manya yar manya ce ta yi sata sai suka ga wannan tunda gidansu gidan manya ne me zai hana a samu a ɗan roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam a yi haƙuri eh ba sai an yanke mata hannu ba sai suka duba suka gani to waye zai iya tunkarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan magana suka ce ba mai iyawa sai sayyidina Usama kun san kuma matsayin sayyidina Usama ana kiran shi hibbu rasulullah wato wanda manzo Allah yake so ka san soyayya ko a akwai ina ka samu wannan in an zo za a roƙi mutum abu sai a cewa da kare zai iya roƙe shi saboda shi in ya roƙe shi ba zai faɗa ba kuma ba za ka ga dai arwan ya lafiya amma wani in yayi magana na sai zama suka duk kace kai Usama yana da matsayi irin na zuliya dai in ko tuna akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah ne raka'a hudu sai raka'a biye sallama akai masallaci akai gum manzo Allah kawai ya fita sahabbai suna to sallar ne an rage ne ko an mazo hayi ne an rage sallar ko kuma ya manta ne aka ce ba mu iya tinkara annabi yadda aka gaishe nan sai dai zuriya dai sau da shi kamar suna raha da maza Allah kuma haka ya je ta ya ce ya Rasulullah a sallar nan da kai mana a ka mana gargajera ne ko kuma a rai ka manta ne inda ka ji ya ce ka manta ne ko kuma an rage mana sallar ne maza Allah ya ce masa ba abin da ya faru ba ko ɗaya bai faru ba sai turan ya ce ya rasu lara ta abi kai mana sai manzo Allah ya biyo ya ce mu je aka koma masallaci sai zo ya ƙara raka abi sai tsammi yayi yayi abin akai sallama to irin wannan shi ma suka ce sai shi ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana kawai sai dai samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa magana ya rasulullah matan nan kaza da kaza ana san adan na dan duba lamarinta ko shine sai malamin in ka duba kasa ya kawo ruwa ya ce sai fuskar manzo Allah ta canza fatalawwana wajhu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yanzu kai ne za ka nemi ceto akan wani haddi daga cikin haddojin Allah kai ne Allah zai ce a yi hukunci ka ce a bari yake gaya wa sayyidina Usama maza Allah ya ce sai ya je ya hau mumbari sai hudu ba maza Allah ya ce wa sahabbai ku sani yana daga cikin abin da ya halakar da al'ummomi waɗanda suka gabace ku wanda suka zo kafin ku idan ɗan manya idan ɗan manya ya yi sata sai a kyale shi dan gwamna dan minista na dan kwamishina dan darakta na dan shugaban kasa ina nuhu in yayi sata sai a tsale yace amma idan kuma mai rauni talaka ya sata kawai sai a tsayar masa haji ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu to ku ji wannan waimullah manzo Allah ya ce na rage muku da Allah inda Fatimatu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ta yi sata da sai na yanke hannunta kun ga magana ta yanke ko kenan ba wanda zai yi sata a gyale shi na na fadi mutu ita ce sayyidatu nisa'i ahlil janna ita ce shugaban mata a cikin aljanna gaba daya ko san matsayin ta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da matsayi babba a wajen manzon Allah ba tana tana da matsayi babba a duniya tana da matsayi babba a lahira ita ce shugaban mata aljanna amma manzo Allah sai ya buga musu misali da ita dan kada a dauka da wani wanda zai sha na ai an gane kama ana wani hukunci ne wani a ce dan gwamna a zuwa da su gwamna ya haƙuri ya ce ko ɗan shi ne ko wani ne ɗan shi ya yi sai an mara hukunci ai kaga magana na ba wanda zai zo ya ƙara cewa ya haƙuri turjan mazala ya kaɗe don kada ma kowa ya ƙara zuwa da wannan magana saboda dokar Allah ce ana barin ta ana yin rangwame alkali yana iya haƙuri idan ba a kai ga matsayin shari'a ba tabbata shine wato mazala da kai shi yake cewa idra'ul hududa walau bi shubuhat ku tutura haddi koda da shubuha kafin ya tabbata haƙi da hali shi ke nan amma in ya tabbata magana ta tsari ba mai iya yafewa don haƙi ne na Allah shi ne kaɗai zai ce a ƙyale mutum da a ƙyale shi idan mu kuma ba a wa mutum haƙi ba akwai lahira akwai lahira ko zinan nan da ka ji Allah ya ce a wa mutum bulala ko a kashe shi duk wanda mamar ba za a masa a dandamalin filin kiyama kasan kuma masu bulalar mala'iku ne kuma bulalar ta wuta ce kuma a filin kiyama Allah ya kiyaye bare ba wanda ya je lahira da laifin zina Allah ya kiyaye ba a yafe masa ba ya shiga uku saboda sai Allah ya yi masa azabar rabin azaban al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai musiba ce shi ba ce hakim eh dan mutuna kadan mutun ya halaka ya halaka kai ya halaka zuriyarsa eh amma Allah madaukake sarki dille fuka nan da ya fada tajiyoni ka Allah yana tabu kaga da Allah madaukake sarki ya zara sai wallazina la yashhaduna zur eh ولا يزنون نا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون duk da kisan kai da zunan da duk Allah ya lissafa sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika yalqa asaba idza aflahu al'azab yawm al-qiyamati wa yakhlu fi ma'ana ne Allah ya ce yace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai Allah ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ba ba magana in dai mutum ya tuba ya gyara ya daina Allah ya ce zurubin su ma sai na mai da shi lada na ba su ashe insha Allah yana son ba ma magana a yafe ba a'a yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah zai canja muyagu aikin su ya mai da shi lada Allah shi ya da a wata ruwa yake cewa sai fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta canja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu zaka nemi ceto akan haji daga cikin haddojin Allah Usama yace ya Rasulullah ka nema mun gafara Allah wato ya gane yayi kuskure shine manzo Allah ya umarni da wannan mata aka yanke mata hannu alhamdulillah um, wannan tafsirin azumi ne wani ba Allah ya buga su guda ɗari to gaskiya sun yi kaɗan don wannan ma dai na na bai da sunan ne saboda mukan samu wasu anan su ƙara buga mana da haka yanzu za a raba amma dai wannan za a soma ba wannan za su raba za ka yi amma ka soma ba wannan za su ƙara buga mana ha ha ka bayar kawai za ka buga mata ce sai kuma yi nan daga nan haka ba mun yi mun amsa ta farko ko an amsa ta farko tambaya akan kitso saura ta biyu akan dan Allah ina kan ƙarin bayani akan hadisin nan ban bar wata fitina ba a bayana wacce ta fi cutar da maza kamar fitinar mata wani hadisi ne hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ya faɗi ma taraktu ma taraktu ba'di fitnatan ajarru ala rijali min nisa wato ban bar wata fitina ba bayana wanda ta fi cutar da mazaje kamar mata to garin bayani ai wanda ya ji magana ma zai gane ko galibi gaba ɗaya rigimar duniya cika mafi yawa akan mata suke karewa ina nufin duk kai kawo kai haɗan fashi ma wani ya gama akan mata yake fashi kai wace Allah akan su ne ka ina nufin ƙarshe yana so ya faranta wa mata ne in ka ga duk abubuwan duniya mafi yawan su haka ne su ne dai su ne idan Allah ya taimaki mutum matarsa ta daidaita ya yi sa'a ya daidaita ta daidaita ina nufin tana tsaye da sallah tana yi masa biyayya dan gwargwado ba wai duka ba don kar ka ɗauka ka ji an ce mata ta daidaita ka ɗauka an matar ka ta daidaita shikenan komai lafiya lau na na ji wani malami ma yana wa'azi ya ce har ya ba mu dariya ya ce wai duk mutumin da ya ce matarsa duk umarnin da ya ba ta sai ta biyu ce mahaukaci kun ji wani magana sai haka ya ce malam bello ya bani ya ce wai mahaukaci ne ya ce duk mutum ne ya ce duk umarnin da ya ba matan shi sai ɗari bisa ɗari sun ta bi ya ce wannan mahaukaci ne ya kamata a sa shi a duhu ya ce ita mata a tarihin duniya mutum da yake ba ta umarni ɗari bisa ɗari ta yi sai tal kowa ya shigo ya ce ku zan waye ya ce ni ne mai ɗaukar hoto na? photographer ita shi kadai ne yake ba ta umarni saboda tana son ta yi kyau in ya ce yi haka za ta yi yi ce gyara ta gyara ta kwano ba abin da za su je mataki saboda tana son wuta ya kyau na ya ce ban da shi ba mai ba ta umarni da yi bisa da yake kake haka ne na ko ka ji wani ya samu na biyu akwai shela wannan ba gaskiya bane ka san na shela ai ba kowace mata ce ta zama fasika dan fasikanci ne duk matar da za ta je wani lazo ya sa tef yana gwada ta ai fasika ce wannan ku ji da kyau fasikanci ne shi kan shelan da yake wannan ba neman kuɗi yake ba fasikanci yake babu dalili babu dalili in mata masu mutunci abin da ya kamata su yi sai ta samu samfur na rigarta sai ta bayar aje a ɗinka mata irin shi duniyar nan me za a yi ne a ciki me za a yi su masu wannan daman su daman ita wannan yanzu mutum matar ce mata ce Allah ya kiyaye tana ko ta ilima mai zaman kanta ne za ta karo shi dan ta zo ta yi kaya ko wani iri ne wannan mai abin damuwa a cikin ta amma mata musulma ya kamata ta kula ya hada da masu yankan farce a ya wannan ga wani da hankalin shi ne sai da na zauna a gefe sai da ya gama da kira shi yace in Allah da ba zai sake to wata mata ta zo ta goggabe tana ta bashi hannu tana bashi kafa yana mata gyaran kafa sai kai musulmi ne ai ko da ita ba musulma ba ce kai ita kamata kai Allah ya ce ni ai kun so ya gaskiya da na cikar ka na kadena ba ka nawa kuma za a baka a yankan farce a jiya shi ne ma a yankan farce nawa na nawa za a baka na da musulmi ya kamata ya sani wannan rayuwar da muke ba ba wata za mu yi nan gaban ba wannan ita ce fa wannan rayuwar da kake ita ce za wata rana za ta kare fa wallahi ita ce kudin za ka jika lahira ba wani waje za ka ka sake wata sabuwa a je a ma hisabi a yi ta ba a wannan ɗin nan da kake yau ka yi gobe ka yi jibi ita ce dai za a je a yi mana hisabi a kai da haka kuma ita ce za mu gyara ita ce za mu yi ƙoƙari mu ji tsoron Allah a ciki sai ka ga Allah ya tausaya mana Allah ka tausaya mana to da haka wannan wannan hadisi abin da yake faɗi ne cewa lalle mata suna da wato rawa da suke takawa a kan rayuwar maza in Allah ya taimake su suka dan daidaita na yi bayanin da zai na karka ɗauka wai za ta daidaita ɗari bisa ɗari akwai wata wani abin nan ban san ina jin hadisi ne tarihi ne ake cewa annabi Musa alaihi salam cikin gani da yake a da Allah madaukakin sarki ya taɓa roƙon Allah sai Allah ya bashi mata irin shi aka ce Allah ya ce maka Musa ban yi ta ba kuma zan yi ta babu ita ina nufin ba a halitta ta ba baya kuma nan gaba ma ba za a yi in za ka je ka yi auren ka je ka yi aure ina nufin da haka kaga shi kanshi mutum ya matsa wajen cewa yana neman irin ne za ka zo ko aure za su yi shi yana neman mata ka za su ka za su sai ka kalle shi kuma ka gashi dubbai da wannan kwali eh shi ma kanshi inda irin maza mai wannan ake nema shi ma ba za a aure shi ina nufin abin da ya nisa ba ko mai haƙuri mai ilimi na kyakkyawa mai wane ne ya yi ta lissafi in ka kalle shi sai ka ga ashe shi ma da za a ce ana neman wannan abin da ya lissafa maza mai su shi shi ma da har abada ba za a aure shi ba na da ka duk a rayuwar lallaba ta ake yi lallaba ta ake yi da haƙuri da wa'azi na da tunatarwa da addu'a wannan shi ake haɗawa sannan su ma matan abin tausayi ne kana mazaje su sani Allah ya dora musu nauyin kula da su Allah ya umarni ya bayar ya ayyuha allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ko mu hada sallar hada asuba sai ma ana ara mana sai ba hada sallah sai sallar ta zo kana son mu haɗa sai ne ta karatuwa zuwa kaman da duku da ka wannan da a takaice wannan hadisin shine yake bayani Allah ya shi ya dubu na wa alaikum assalam no na jige na'am kace ta maza sai an zo haddace wani ya je wajen dina ne ku ji sai ga wani babban mutum sai abokinsa ne ma yake cewa a mala hadda kai irin wannan waje wanda yake ce masa ai abala hajiya ce ya zai yi to yace kuma a wajen harin da rawa yayi wai to wannan abin zunubi yana kan hajiya ne ita kadai kowa da shi nace har da shi ɗari bisa ɗari ai ba komai hajiya ta ce ai ake yi ba kamar yadda ba komai ake turjiya a ce ba za a yi ba amma akwai abubuwa na in ta wuce ai ana takawa hajiya burki wanda ya rayu ba taka burki kwata kwata ai wuta za su shiga no wannan haka yake ai in dai mutum ya sake kuma ai sai a wuce gona da shi amma ba ana cewa dan an ce haka kuma ya zama musifaffe ko mai fada suna nufin ko mara ba haka manzo Allah ya rayuwa ba amma kuma duk lokacin da aka taba dokar Allah ba a ji da daji wannan shi yasa lokacin da matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗe kai cewa mata na jin daɗi mata na ta manzon Allah su kuma baya kawo musu kayan jin daɗi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗe kai sai manzon Allah ya ce da shi kenan kowa ta yi shawara duk wanda take so ya ya sauke mata sai a sauke mata ya ce wa haddana na aisha ke ma ki je ki shawara ita ka a take ta ce a rasulullah a kan ka zan yi shawara amma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai da ya kaurace musu wata guda ya koma masallaci nana aisha take cewa muna Allah Allah manzo Allah ya dawo wata ya shiga tace ina ta lissafi ina ta sai ranar ashirin da tara kawai sai na gama za Allah ya shigo ta ce da ya shigo ya ce ba ka ce sai kai wata ba a wata bai cika ba eh wato sarrafa na daya manzo Allah ya ce mata ya ke Aisha ai wata a musulunci yana yin kwana 29 yana yin kwana 30 duk wata ne ya mata bayani kaga inda kai ne sai ka fa za ta fa koma ko din ta da a haka take haka take na Aisha fa na Aisha ta taba suka yi abin nan manzo Allah rigima rigima da Annabi sallallahu a matsayin sa namiji a matsayin shi namijinta manzo Allah da kanshi yace a je a kira sayyidina Abubakar zai sakanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya sami Annabi sallallahu alaihi wasallam da ganin fuskar sa dai akwai damuwa ce to sai na abubakar ce ya ga wai aisha wannan yariya ita ce za ta bata wa manzan Allah rai kawai ya kai mata bugu sai ta gudu kuma bayan manzan Allah ya ce mata manzan Allah ya ce mata a a abakar mu ba mun kira ka duka ba mun kira ka sulhu ne mun kira ka so ne maza Allah ya hana shi mun abu aka ruji daɗi ba abu ya wuce ya fita sai ga barin gidan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya so inabi inabi ya aiki ya ce maza Allah ne aike ni sai har kuma ya wuce ya ce suna nan da aisha kuma za a ci inabi sai dawo ya ce ya rasu dalla ku sa ni cikin farin cikin ku inda kuka sa ni cikin wato wancan damuwa ina nuhu ya ce ya ji daɗi yadda ya gansu magana ta wuce to haka ake zama da su to in har haka zai faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah kai waye ni waye na kawai shi nan dai haƙuri ake yi wata rana sai labari duk rayuwar haka take nan yi haƙuri in aka yi haƙuri kuma a yi ta wahala ta wahala a je ma a jangolo wata wahalar da haka yake duk tarihin waɗanda ba su haƙuri da matayensu wahala suke sha a nan duniya ma saboda ai takaman ka aure wata ko to ai baka san za ka aure ba wataƙila idan wannan trouble maker ce ita 70% ne sai ka aure 95 ina so ya hake sai ka aure kaga ba na taɓa ba ku labari eh na ta aran ne nake ba ku labarin mai rudu maka na wani na taɓa ba ku labari wani mai rodo wani ma Allah ne a jos aka yi shi ya dade ya fi shekara arba'in kusa lokacin da rodo maka honda ya honda ne ko yamaha ne na honda ne wa rodo maka babban mashin ne yawo salansa biyu mutumin yana nan irin sai ke da shi irin shi ba wasa din nan ne saboda matan shi a jiraran gidan shi duk anguwan an san su ba irin baya ba su cin fuska in ya zo gobe gidan sai ce iya wannan tsarin sai ka ga gidan na shi an masu ɗaki na shiga ɗaki ne kan duk an rikice yara irin da alhaji ba sauki alhaji ba sauki ma to kaga wannan ba rayuwar musulunci ba mun Allah ba haka manzo Allah sallallahu alaihi rayuwa wata rana ma sai zai samu ko mata suna faɗa ne su biyu kawai ya fata dije sallame su a wani alhaji ya sallame su ya ko aka yi ta ba shi abu ya yi sai je ya auro wata mata ita matar ta zo tsare ita kuma ba ta son ƙarar rubutu kamar zan da ka san wasan kwaikwayo daga rijista mana anguwan har yanzu akwai wani dakta a nan na gaishe na tuna masa ya sani da shi domin har taruwa ake yi ana jiran ya fita a ga fitan shi ana jiran ya dawo a ga dawon shi saboda ka'ida ne yana da ƙarfi a kofar gidan shi haka irin wanda ake dan gajere a kewaye kofar gida da yayin nan haka zai zo a hankali ya ja ka kata hankali ka buɗe in ta buɗe haka zai fito da mashin ya tura shi a hankali ya mai ya sa a kata a hankali sai ya je kwanan layi yadda ƙarar rundumarsa ba za a ji a gidan shi ba sai ya buga ga mashin tsawo haka nan yana dawa daga tasiri sai ya kashe to da yake hawa ne ba zai iya kawo shi gabar gida ba sai kuma ya zo maturi in haka ya dawo to wannan muka ce sakamakon dama haka Allah ai ka san Allah ya ce wa in ya tafarraka yugulillahu kullu misal duk matar da ta fifi mijinta wajen zama in suka rabu sai Allah ya saka ba duk mijin da ya fifi matarsa in suka rabu sai Allah ya saka maka haka Allah yake sai ya saka mata a wanda za ya saka mata a wanda za ta je ta aura sai ya saka mata ya saka miki a wanda shi ma za ta aura eh ko da je ko gurgurdan zalincin sa eh haka ya zauna ita ba ta san kararin mata wasan kuma ya zo yana hundu cewa ya dawo kuma haka aka yi ta zama Allah kiyaye wani nan hawa haka ce ma yau za ku tashi ba na zai ce to Allah ya kai ku lafiya akwai masu tafiya haji akwai wanda suka tafi Allah madaukakin sarki ya kai su lafiya da masu tafiya mu ma duk Allah ya kai mu lafiya eh Allah ya sa mu je lafiya mu da lafiya amma ba yanzu ba wasu ne za su fi yau صلوا على النبي الكريم اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير اللهم يا سلام سلمنا من كل أمر في حياتنا يوم نموت ويوم نبعث حيا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يسر لنا أمورنا ما راحت في قلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين وعليكم